أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن شاء الله kenan ci gaba da karatunmu na mustalawar hadis na wannan rana ta alhamis a yau muna goma sha hudu ga watan zulqaida hijira annabi sallallahu alaihi wasallama daga makka zuwa madina 1442 wanda ya daidai da 24 ga watan juin miladiya 2021 wanda kuma insha Allah kenan wannan shine darasin mu cikin wannan littafin na Muhammad bin Salih Al-Utsaimin darasi na 22 insha Allah wanda mun fara wancan satin mun kare akan inda malam yake mana bayani akan sunan Tirmidhi wanda insha Allah yau zamu tashi kenan akan sunan Ibn Majah to kamar yadda dai muke karantawa wasu ɗan abubuwa daga cikin wannan littafi na tadwinu sunna kafin mu karanta shi abinda Muhammad bin Salih al-Usaimin ya kawo malam yace anan sadisan as-sunan lil hafiz abi abdullah ibn majah wato littafin da zai mana magana shine ibn majah littafi na shidda kenan a cikin kutubus sitta wanda ga sunan a gaban mu dukansu gabaki ɗaya da kuma musnad imam ahmad malam yace al-muallif wato mai littafin huwa abu abdullah shine abu abdullah muhammad bin yazid bin maja al-hafiz al-kabir al-hujja al-mufassir musannif as-sunan wa tarikh wa tafsir wa ghayruha hafiz azwin fi asrihi ولد سنة 2009 وتوفي سنة 100 ولد سنة 209 وتوفي سنة 273 wato imamu ibn maja cikakken sunan shi shine muhammad bin yazid bin maja wato kunya shi abu abdullah cikakken sunan shi muhammad bin yazid bin maja al-hafiz wato malami ne hafizi ne na abin da ya shafi hadisan annabi sallallahu alaihi wasallama sannan kuma ana ce mishi ibn maja wasu suka ce mammashi ce maja wasu kuma suka ce kakashi ce ake danganta shi da shi yana an samu khilafi akan wannan nisbar shi na cewa ibnu maja wasu kuma suka ce a kakan shi ne lakabin kakan shi ne maja yana wannan an samu sabanin malamai wajen wannan sunan nashi sunan littafin nashi ya shahara wajen mutane malam yace bi sunan wato da cewa sun as-sunan a yi danganta shi kuma zuwa ga shi mu'allifin sunan ibn majah an ya shahara a wajen malamai cewa shi ne kawai sunan ibn majah sunan littafin nashi amma dai kamar yadda zan mu zo mu gani imam ibn usaymin me ya kawo a cikin littafin shi kan ta'alifin shin malam ya sa mishi wani suna ko kuma akan sunan ibn majah in yake kamar yadda mutane ya shahara a wajen mutane ko kuma jami'u sunan tayyib ibn maja yayi littafin shi kamar manhaji shi da kuma ra'ayin malamai akan wannan littafin wato da farko kutubus sitta muwatta ta imam malik ita ce cikon kutubus sitta ba ibn maja ba to daga baya malamai he suka hukunta irin abu muhammad abul fadl muhammad bin tahir wanda yayi littafi wanda ya samu shurutu a immatu sitta shi ya hudda muwatta he sa ibn maja ya zamanto cikon sunan ya tabanto cikon kutubu sitta to dan me yasa malamai suka ce haka yace to kusan dukkan hadisan da suke cikin littafin muwatta imamu malik akwai su a cikin sahihaini to kuma shi kuma sunan ibn maja akwai hadisai da yawa wanda babu su a cikin kutubu sita gaba ke da wanda sun kai hadisi wajen 300 da wasu abubuwa wanda babu su to dalilin haka sai ya zamanto ya cire sunanu ya cire muwatta malik daga jerin kutubu sita aka sanyo ibn majah yana idan aka ce kutubu sita da ja mun san akwai sahihaini bancin su akwai sunan tirmidhi sunan abi dawud sunan nasa'i sunan ibn majah yana wannan shine dalilin da yasa aka aka hudda muwatta daga jerin kutubu sita aka sanya sunan ibn maja saboda a samu wasu hadisan da dija tunda an sa muwatta za a samu tikrar repetition za a samu na wasu hadisai to kenan da wannan fa'ide ta wancan hadisan da babu su a cikin kutubu sita sai aka janyo su aka sa kenan an fahimta tayyib ibrahim ibn maja ya yi tartibin littafin shi akan abuwab wanda abuwabu na ahkam da kuma na sunan kamar yadda kutubu sita mafi yawa malamai suka yi jerin littattafansu kuma a cikin wannan littafin ya hudu hadisai wanda suke sahihi ne da hasan da da'if kuma ha akwai manakir kai ha akwai mawdu'at akwai mawdu'ai a cikin sunan ibn majah hadisai wanda ƙarya ce aka yi wa annabi sallallahu alaihi wasallama a cikin isnadin su kenan wannan a cikin sunan ibn majah akwai su al-imam ustaz muhammad fuad abdul baqi yake cewa wato sunan ibn majah yayi ya kasu wato daga ciki akwai hadisai dukan shi hadisai 341 ne shine adadin hadisan sunan ibn majah idan ka gama su da duka hadisan da suke cikin littafi a cikin dubu hudun wannan da yanka dubu uku da biyu kutubu sita sauran duka an waddo su kenan wanda ya rage su ne babu su a cikin kutubu sita wanda shine kuma dalilin da ya sa aka hudda muwatta malik aka sanyo shi to dubu nawa ne suka rage dubu daya da dari uku da talatin da tara su ne suka rage wanda babu su a cikin kutubu sita wanda ibn maja ya zo da su wannan hadisan to su ma kuma sun kasu wajen kaso guda hudu daga ciki akwai hadisi 428 wanda suke sahihai ne wannan wannan sahihai ne sahihi suna da shirutayin hadisu sahih bancin su akwai hadisi 199 wanda suke hasan ne isnadin su hasan ne bancin shi kuma akwai hadisi 613 wanda suke a isnadin su da ifi to amma wannan bai nuna cewa kawai dan da'ifi ne a dukansu an kore su maka ce da rifi akwai idan ka duba wajen malaman fukaha suna cewa ana iya aiki da shi amma dai magana mai inganci ya sai dai in ya zamanto ta'addada turkuhu ya yi zamanto hasanun lighairihi kamar yadda muka ce a ta'ifu idan ta'addada turkuhu kenan ya zamanto hasan lighairihi wannan za a iya aiki da shi kenan hadisi 613 wannan duk sanadin su akwai da'af a cikin sunan ibn majah sannan kuma bancin shi hadisi gomiya tara da tara wanda a cikin sunan ibn majah wanda hadisai ne mawdu'ai wasu manakil ne wasu bakzubin ne suka rawaito wannan hadisin a cikin sanadin su dari a ba dari tara ba gomiya tara da tara katroben disney kenan wannan in ka gama su wannan lissafi na farko 428 ka yi za'id 199 ka gama da 613 ka gama kuma da gomiya tara da tara to idan ka gama su zai baka hadisi nawa nawa gabaki daya dubu daya da dari uku muka ce hadisan da banda wancan wanda ke da kwai su a kutubu sita dari hudu da goma da ishirin da takwas muka ce sahihai ne hassan a ciki dari da gomiya tara da tara su ne hadisai hassan to hadisai wanda suke a cikin isnadinsu akwai da'if su ne muka ce hadisai dari shidda da sha uku sannan kuma hadisai wanda suke maudu ai kuma gomiya tara da tara jinan nawa zai bada mathematician dubu ɗaya da ɗari uku da talatin da tara kenan wannan hadisin wanda babu su a cikin kutubu sai kenan wannan abin da ya shafi kenan littafin sunan ibn majah sannan abin da ya shafi abin da ya shafi sharadin imam ibn majah a cikin wannan littafin kamar da yanda sharadin hadisi sahihi zai sanyo sai dai an samu imam ibn majah yana rawaito hadisai daga wanda ma ba ingantattu ba da'ifai bal ha akwai kazzabin mutum da an samu hadisi wanda wajen gomiya tara da tara an samu hadisi wanda yake maudu'i shi kuma hadisi maudu'i dole ne ya zamanto a cikin isnadin shi akwai rawi wanda yake kazzab eh shi yasa shi ne ya zamanto matruku ne yana wannan hadisin munkar ne hadisi ne wanda yake da'ifi imamu muhammad bin salih al-usaimin ya kawo mana sadisan yace kitabun jama'ahu mu'allifuhu murattaban ala abuwab murattaban ala al-abwab yablughu nahwa wahidin wa arba'ina wa thalathi mi'ati wa arba'ati alaf haditha kenan wannan shine adadin hadisan sunan ibn majah hadisai 4341 malam yace wal mashhur inda kaseerin min al mutaakhirin annahu sadis min kutub usul al hadith ay al ummahat sitti wato abinda yake shahara ya shahara a wajen malaman hadisi shine cikon littattafai na shidda wanda suke cikin kutubu sita kenan illa annahu aqallu rutuba min sunan sunan nasa'i wa abi dawud wa tirmidhi sai dai shi sunan ibn majah kamar inda muka gani cewa wani matsayin shi shine can karshe idan ka danganta shi da sunan nasa'i da sunan tirmidhi da sunan abi dawud bal kenan babu ma magana kai wajen sahihai ne kenan shine malam yace hatta kana min al-mashhuri anna man farada bihi yakunu da'ifan galiban har ya zamanto ya shahara a wajen malamai idan ya zamanto ibnu majah yayi infiradi da wannan hadisin kawa fil fil ghalib sai zamanto hadisi ne da'ifi inda idan muka duba wancan lissafi ja wancan 613 da ifai isnadi da ifi nan kuma ka kara gomi ya tara da tara kenan wajen hadisi 700 kenan da ka gamu da wani cewa a cikin ibn majah ya yi infiradi da shi ɗaiɗaiku ne za a samu wanda suke sun zartace kenan a cikin 600 da wani abu ne za a samu ko kuma cikin 700 da wani abu za a samu wanda yake zartace ne malam ya ce illa annal hafiz ibn hajar qala laysa al-amru fi dhalika ala idlaqihi bi istiqra'i wa fi jumla fa fi ahadithihi kasiratun munkaratun wallahu musta'an intaha kalamu ya ce ba alal itlaq ba ne ba kawai daga kaga hadisi an ce ibn maja ya yi infiradi da shi ya kaɗaita da shi ka ce da yake ne a'a mun gani ai ka san su ɗari kaza sahihi ɗari kaza hasan kuma sauran su ne suke da da'ifai su ma da'ifan la'alla ya taƙi ila darajati hasanun da ghairihi tayyib malam yace wa qala zahabi fihi manakir wa qalilun min al mawdu'at a cikin shi akwai hadisai wanda suke manakir ne da kuma mawdu'at wanda ƙarya hadisan ƙarya ne انتهى كلامه وقال السيوطي إمام السيوطي يتي إنه تفرد بإخراج الحديث عن رجال متهمين بالكذب وسرقة الأحاديث وبعض تلك الأحاديث لا تعرف إلا من جهتهم wato imam ibn maja ya yi kaɗaita da wasu hadisai ko ko wasu ruwat wanda muttahan bil kadhib a can baya muka ce idan aka ce wannan muttahan bil kadhib ne menene ana tuhuma shi da ƙarya to kamar kaka a gari na gari wancan kuma kazzab shine shine babban wanda ya ma annabi sallallahu alaihi wasallam kariya to kuma a cikin kinan imamu ibn majah ya kadaita da wannan ya rawaito hadisai daga wajen rijal wanda aka same su da wannan malam yace wa aksaru ahadisihi kan sharakahu fi ikhrajiha ashabul ashabul kutubi as-sitta kulluhum aw ba'dhum wato mafi yawa daga cikin hadisan imam ibn maja wato ya yi musharaka tare da kutubu sita sauran malamai a wajen hudu hadisan ko kuma wasu daga cikinsu wanfara da anhum bi tis'atin wa talatina wa thalathmi'ati alif hadisin wato ya yi infiradi wanda ya kaɗaita da shi shine hadisi kamar yadda muka gani kenan a can تدوين السنة حديثي دبو لدري أكو لتلاتين لترى كما حقق ذلك على أستاذ محمد فؤاد عبد الباقي كما عند أستاذ محمد عبد الباقي يي يي تحقيقي أكان حكنا ما لن يتي ابن ماجة وانين ابن ماجة شيني هو عبد هو أبو عبد الله شيني بابا عبد الله محمد بن يزيد بن عبد الله بن ماجة بالهاء الساكنة ماجة kenan shine malam yace ma dan yama dabtin kalma shine yace ma bil ha'is sakinah wato ka ce maja ko kuma bitta wa yuqalu bitta'i ana iya ana hudi da ta kenan ibnu maja shi ma dai zazo da ka tsaya in ta zama to ta marubuta tayyib al-lib'i maulahum al-qazwini wato mutumin qazwini wulida fi qazwina min iraqi al-ajam ga shekarar da aka haife imam ibn majah hijira annabi sallallahu alaihi wasallam tana 209 wani malami aka haifa a cikin wannan shekarai wanda muka wuce baya a cikin wannan in kutu sita mun wuce wanda dari da tara aka haife shi sai ka duba na baya wanda muka yi ma mutum ne imamu tirmidhi ko imamu tirmidhi eh an haihe shi 209 kenan shekara daya aka haihe su shi da imamu ibn majah malam yace war tahla fi talab al hadisi ila raya ila rayi wal basra wal kufa wa baghdad wa sham wa misr wa hijaz wa akhadha an kathir min ahliha wato ya tayi talab al hadis wanda mun sani adatan na malamai sun huta rihla ne mai ilimi ya tahi ar-rai garin da ake cimar rai da basra da kufa da bagdad da sham da misra da hijaz sannan ya dauki karatu da yawa a wajen wajen malamansu malam yace tuwfiya wato ibn maja Allah subhanahu wataala ya shigan shi ya mutu hijira annabi sallallahu alaihi wasallama tana 273 wato an 40 sana yana da shekara nawa kenan 64 lahu adadin min at-tasanif an-nafi'a wato imam ibn majah yana da littattafai wanda ya allafa wadda take nafi'a rahimahullah wa jazahu 'anil muslimina khaira Allah subhanahu wa ta'ala ya saka mashi da alkhairi kenan wannan shine karshen littattafai na kutubus sitta kutubus sitta sune karshen su wannan warko muka ce shine sahihu imam al-bukhari gashi nan sannan sahihu muslim sannan bayan sayi musulun muka ce wanne a jeren da malam ya kawo mana sunanin nasa'i sunanin nasa'i bancin sunanin nasa'i a a abu dawuda na tirmidhi ga tirmidhi ga ibn majah kenan wannan su ne akan rutubarsa a jere kenan a inganci da ya kazo sahihul bukhari da muslim sai sunanin nasa'i a ƙarhin hujja a ƙarhin wannan insu sai kuma sunan abi dawud da sunan tirmizi da kuma sunan wani amma a tartibi kuma na malamai abin da ya shahi na hadisai na yau da gobe da fiqhu da wasu abubuwa tartibin sai yanda suke daga sahih bukhari sai muslim sai suka kawo sunan abi dawud daga abi dawud ya suka ka tirmizi tukun nasa'i tukun ibn majah akan tartibin na daukan kamar mutum in zai dauka ya karatu ko kuma wani abu saboda imam abu dawud kamar yadda muka gani muka ce ya kan iya da akan abin da ya shahi fiqh hukunce hukunce ahkam shi yasa mutum idan ya zama to ka'ida kutubul ahkam wannan wanda duk su zo ba da allati ghairu musnada wato wadda duk babu isnadi a cikin su irin su umda su bulugul maram su muharrar da sauransu abin da ya kamata akan ahkam ka dauka shine ka dauki sunan abi dawuda akan ahkam kenan wannan shine dai tartibin tartibin nasu Allah ta'ala malam yace musnad imam ahmad kenan yanzu mun ida kutubu kutubu sita sai musnad imam ahmad wato yana daga cikin wannan in malamai a karni na uku a ƙarni na uku aka fara samun kutubu masanid kutubu na masanid su ne ake ce ma musnad musnad wato kutubu na masanid wanda kuma shi kutubu na masanid suna zauwa ne akan kamar yanzu mun duba wannan za a ɗauki sahabi misali sai a zo sai an zuwa duk hadisan da ya kawo a ce musnad abubakar musnad umar kaza da kaza da kaza da kaza duka a jero su idan ka duba nan zaka gani cikin wannan littafin na sunan na musnad imam ahmad ka gani na farko ma musnad abubakar ne in ban manta ba ya fara da shi kashi nan musnad abubakar siddiq da shi ya fara to zai kawo dukkan duk hadisai duk hadisai na musnad da abin da ya shahi abubakar sallallahu alaihi ya rawaito hadisi kenan shine zai zai kawo zai kawo in ya ida ya je ya dauki wani sahabi ya dauka ya dauka ya dauka kamar yadda zan magani abin da malamin rubuta muna gani da farko ma da yasa da ya babu yasa musnad ashirin bashirin bil janna wa ghairi da su ya fara sai ya dauki musnad abubakar sai ya ce kada akhbarna Sheikh Abu Qasim Hibatullah bin Muhammad bin Abdul Wahid bin Ahmad bin Hussein الشيباني قراءة عليه وأنا أسمع فأقر به قال أخبرنا أبو علي الحسن بن علي بن محمد يزو يزو يزو يزو حيكاو كان ونئن حديث دي جسو يكاو kenan shi a haka yanzu ka gana in ya kare musnad Umar zai zo gashi nan musnad Abi Hafs Umar bin Khattab in ya kare musnad Usman bin Affan in ya kare musnad Ali bin Abi Talib to duk ya kawo hadisan gasu nan tukwan in ya ida ashirar mubashiri na biljanna sai ya wannan insu ya ci gaba da sauran sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam zan magani hadisai dubu nawa ya kawo a wata ruwaya an ce hadisi dubu arba'in ke da kwaya cikin musnad imam ahmad dan akwai wanda mujalladin da aka buga musnad imam ahmad wajen mujalladi hamsin da wani abu akwai wanda yake da ishirin da wani abu akwai wanda yake da sha wani abu ko kuma wannan inshi tayyib malam ya ce a nan cikin tadminin sunna abin da ya shahi musnad imamu ahmad ya ce huwa tarjama imamu ahmad wato huwa shekul islam sayyidul musulmi na fi asirihi alhafiz alhujja wal imamu alkudwa almujma'un ala jalalatihi kudaratihi wa hudu sha'anihi min almuwaffaq wal mukhalif abu abdullah ahmad bin muhammad al-zuhuli al-shaibani al-maulud سنة 164 والمتوفى سنة 241 وتشيني شيخ الإسلام على مشتاكين ده شيخ الإسلام وسيد المسلمين في عصره وتشوغبان مسلمي علوكة شي الحافظ ني حجة ني كما وتو إمام القدوة ني وإمام أحمد مجمع ما ليس على جلالة قدره قدر قدره وعلو شأنه من الموفق والمخالف wato an yi ijma'i akan jalalar imamu ahmad da kuma irin ilimin shi da abin da ya shahi wannan in shi ya yake ta martaba rutuba shi akan waye ijma'i wanda yake muwaffaq irin wanda yake mutum wanda yake musulmi ne akan shari'a da mukhalif ma wanda ya khalafa ma shari'a kowa ya san wani malami ne misali ko dan tasha a ce misali ya san wani ya yi ijma'i akan wani malami ne misali to da na kirki da na banzan duka kowa ya yi jima'i akan imamu ahmad wato malami ne an aihe shi shi alkune shi shine abu abdullah wato sun cikin irin sunan shi ahmad bin muhammad az-zuhli ash-shaybani al-maulud sana miya wa sitta wa wa arba wa sittin an aihe shi kenan hijira annabi sallallahu alaihi wasallam tana 164 ya mutu kuma 241 wato tariqat tartibi tartibihi fil fil musnad yanda ya yi tartibin littafin shi a cikin wannan musnadin malam ya ce tartibin shi kamar yanda ya zo a cikin a cikin nuska wadda aka allafa wadda take da sittata mujalladat wadda take da mujalladi guda shidda na farko ya yi su da ashirar mubashirin kamar yadda muka gani wannan mujalladi na farko bancinsu sai ya kawo abdurrahman bin abubakar da zaid bin kharij kharija wa al-haris bin khuzaima wa sa'ad bin maula abi bakar na bigin bancin yayi musnad abi bakar da musnad umar yayi da musnad duka musnad na ashirin bashirin na bijanna sai biyo da musnad abdurrahman bin abi bakar da musnad zaid bin kharija da musnad al-haris bin khuzaima da musnad sa'ad bin maula abi bakar sannan da ya ida su sai musnad ahlul baiti sai dauko ahlul baiti ya kawo hadisan su sannan da yi da su sai musnad al-mukaththirina al-mukthirina min as-sahabati wato musnad na wanda suka zamanto daga cikin sahabbai sun yi kowa rawaito hadisi sune mutun nawa wancan mutum bakwai wanda muka zana abi huraira ibn umar anas jabir ibn abbas su bakwai ne kenan irin su ibn mas'ud ibn umar abi huraira sa'id al-khudri jabir anas da amr bin as da aisha da aisha ta shiga can cikin musnad ahlul bait bai bayan cin bancin shi yayi musnadin makkiyin wato mutanen makka sahabbai bancin shi yayi musnadul madaniyin duka a cikin tartibin shi sai yayi musnadul shamiyin sai yayi musnadul kufiyin yayi musnad al-basriyin musnad al-ansar sai musnad aisha wan nisa anan ya akhara na aisha kenan ya kai nan musnad in mata sai ya kai shi can kusan karshe sai ya fara kuma ya ci gaba da musnad na qaba'il qaba'il kenan haka yi tartibin tartibin shi a cikin musnad musnadin shi yana daga cikin makanin shi hanbal yake cewa wannan hanbal aka ce dan ammin shi ne ko kuma ibn ummi ibn al-umm ne na shi imam ahmad yake cewa jama'ana ahmad bin hanbal ana wa salih wa abdullah wa qara alaina al-musnad wa ma sami'ahu ghayruna قال هذا الكتاب جمعته وانتقيته من أكثر من سبعمائة ألف حديث وخمسين ألف وما اختلف فيه المسلمون من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فارجعوا إليه فإن وجدتموه وإلا فليس بحجة wato shi hambali ke cewa imamu ahmad ya gama su da shi da salih da abdullah abdullah bin ahmad da ɗiyan shi wato ya karanta musu wannan musnad ɗin gabaki daya ya karanta musu hadisan da suke ciki hadisi zan magani dubu arba'in ne a cikin shi ya karanta kuma shi hambali yake cewa babu wasu wanda ya karanta ma sai su sai ce musu wannan littafin ya gaggama shi ya tace shi a cikin aksar min saba'umi ati alif hadisi saba'umi ati alif hadisin wa hamsin alif wato hadisi dubu nawa saba'umiya ɗari bakwai da hamsin a cikin hadisi 750 na alif ya tace ya hudo hadisi 40 shi yasa yace mene yace wa makhtalafa fihi almuslimina fihi almuslimuna min hadisi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam farju ilayhi wato duk inda aka samu sabani na hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam yace ku dawo kan musnad ku dawo kan musnad yace fa in wajadtumuhu wa illa falaysa bi hujja idan kun same shi hadisin to shi kenan amma idan ku same shi ba to ba hujja ba ne to amma wannan magana ta shi akwai shi kare saboda akwai hadisai wanda suke cikin sahihai ne babu su a cikin shi eh sannawa yawwa a kokarin kenan shi imamu ahmad amma dai wannan yake nuna mana kenan irin girman sha'anin littafin na imamu ahmad bin hanbal saboda ya ta yace shi shi yasa wasu malamai suke korewa cewa babu hadisi da rifi a ciki yana da mauki sosai imamu ahmad bin hanbal a cikin cikin wannan don ka duba hata da mazahibin arba'a don ka duba mazahaba ta hanbaliya ta imamu ahmad zaka gani ta hizauwa kusa da mazhaba ahlul hadis ya ke cewa mazhaba ahlul hadis yani wanda mafi yawa da ayyuka ba su saboda mazahibin arba'a akwai inda kamar misali imamu abi hanifa ko imamu malik wani waje bai da wasu hadisai kenan zai yi ijtihadi da wajen shi ne to shi yadda ya zo ya yi ta'khir ya samu hadisai yawa na annabi sallallahu alaihi wasallam wanda shine karshen karshen mutuwar samarati tunda ya mutu shekara ta 141 imamu malik ko shekara ya mutu 179 imamu shafi'i disan kat ko sis an samu khilafi akan mutuwa shi disan kat ko disan sis ya mutu ɗari biyu da wannan imamu abi hanifa san san kanta in ban manta ba kuma san san kanta miyawa miyawa hamsin kenan a lokacin imamu imamu aham imamu shafi'i imamu shafi'i ya babu abu hanifa ya kenan shi kuma imamu ahmad ya yi ta akhiri har ya zo kenan wata shekara ta mi'ataini wa wahid wa arba'in wanda lokacin kuma asar muka ce yana daga cikin asar istiharul ulum wanda lokaci ne wanda hadisai an samu hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam an allafa su an dawwana su an same su wajen makaranta shi yasa yana daga cikin mazhabashin mazhaba mai wannan imamu zahabi yake cewa hadha alqawlu minhu ala alghalib al'amal wato wannan hudar ta imamu ahmad da yace fa in wajadtumuhu wa illa falaysa bi hujjati akan mafi yawan al'amari wato duk mafi yawa za in ka nemi hadisi za ka samu amma ba sharadi bane cewa idan baka same shi baka zamanto kawo ba hujja bane wa illa falana ahadithun qawiyya imamu zahabi yake cewa fi sahihi wa fi sahihi wa sunan wal ajza ma hiya fil musnad wato akwai hadisai da yawa wanda suke cikin sahihaini ko kuma cikin sunan ko kuma wasu ajza a hadis na littattafai wanda babu su a cikin sunan wa qaddara Allah ta'ala anna al-imam qat'a riwayat qabla tahzib al-musnad wa qabla wafatihi bi 13 sana fatajidu fi kitab ashiya' mukarrara wa dukhul musnad fi musnad wa sanad fi sanad wa huwa nada wato imam ahmad kahin ya mutu da wajen shekara 13 ya tsaye da riwaya akan abin da ya shafi hadisan shi na musnad wato ya tseda bai zamanto ba yana ya ci gaba da wannan ruwa ya zubartana ya ƙara tacewa ko kuma ya ƙara samun wasu abubuwa ya ƙara sai zamanto a ciki zaka samu wani waje an ka gani wani musanadi ya shiga cikin wani musanadi ko kuma wani sanadi ya shiga cikin wani sanadi haka dai irin wasu akhta in ji imamu zahabi ya ce kuma nadir ne ake samu ba ko a ko ina ba ake samun wani kenan wannan yana daga ciki adadin ahadis na musnad alhafiz abu musa almadini yake cewa amma adad ahadis falam azal asma min afwahin nasi annaha arba'una alfa yace wato adadin hadisan da suke cikin musnad imamu ahmad yace ban gushe ba ina sauraro daga bakin mutane suna cewa hadisai 30 40 ne illa an anna qara'atu ala abi mansur bin zariq al-qazzaz بالزاي ببغداد قال حدثنا أبو بكر الخطيب قال حدثنا ابن مناد أو ابن منادي كاجي ونسنا نعم يتي قال لم يكن أحد في الدنيا أروى عن أبيه منه يعني عبد الله بن أحمد بن حنبل لأنه سمع المسند وهو ثلاثون ألف والتفسير وهو مئة وعشرون ألف إلى آخره وتويكي تشوى الخطيب ياباس الأباري هاي زوى إسنادي na shi al'imamun munadi yake cewa lam yakun ahadun fi duniya arwa an abihi minhu yani abdullah wato a duniya babu wani wanda ya zamanto yahi abdullahi bin ahmad bin hanbal ruwaya hadisai daga wajen baban shi duk duniya babu wani wanda ya rawaito abin da shi ya rawaito yace ya yi rawaya hadisai 30000 wato hadisi 30000 fil musnad yace a musnad kenan wannan yake nuna mana kuma a musnadin kenan ba 40 bane 30 amma malamai sun yi jami'i akan wannan suka ce to tana yawa bil mukarrar akwai wanda sun karrari ne ya kai 40 kamar yadda muka gani can baya irin sunan irin sayyid muslim misali yana da dubu bakwai da wani abu amma banda mukarrar dubu hudu ne kenan kamar irin haka ne kenan hadisi dubu talatin ya rawaito daga wajen baban shi na cikin musnad kenan ya rawaito musnad din gabaki ɗaya daga wajen baban shi a wata ruwaya ma ake bada wuce ya bashi hadisi ko dubu nawa ko dubu goma ko miliyan ko dubunnai ne ne ya ce mashi ya hardace shi imamu ahmad ya ce ma ɗan shi ya hardace da yadda ya hardace ya ce mashi duka wannan hadisan da ifai sai da ya hardace dubunnai ya ce mashi duka wannan hadisan da ifai ya ce to don me yasa ya ce ya hardace ya ce don ka gamu da su ka gani don ka game da suka gani shi yasa kana har da hadisi kaka gani lokacin muna da muharram na kulliya idan ka zo hadisi kaga da ifi ne kaji duk kana da kurajen har da shi saboda da ifi ne wani ya yi tambaya ya ce idan ya zama to hadisi da ifi ne yana jin yawan ya ce a ta har da shi saboda idan ka gamu da shi kai tsaye zaka gane hadisi da ifi ne saboda dama yana nan kai ya zo ya zama to in baka har da ce ba sai wani ya kawo maka shi ya dora ma hujja ne akan shi kai kuma baka sani ba to amma ka har da ce shi dija ka san ka har da ce kuma ka san da ifi ne in ma yayi ba daidai bai ka gyara mishi ka ce a haka ne lafazin hadisin yace kuma da ifi ne bai inganta ba daga annabi sallallahu alaihi wasallam tayyib kenan wannan kenan abin da ya shahi adadin hadisai wanda suke cikin musnad na imamu ahmad bin hamdan tayyib bari mu dawo makaranta akan abin da malam ya kawo na tayyib da ke na ga yana da yawa duk da cewa kusan mun karanta abubuwan duka kenan kawai zan makaranta mu mu bi mu wuce tun da mun gansa ana cikin tadwini sunna malam yace musnad imami ahmad wato musnad imamu ahmad yace al muhaddithuna ja'alu al masanid fi darajati al thalitha ba'da sahihaini was sunan wato daraja ta uku bayan in ka hudda sahihaini daraja farko ka kawo sunan daraja ta biyu kenan daraja ta uku wanne ne sunne musnad masanid zaka ga akwai musnad ibn abi shayba musnad abi dawud at-tayalisi musnad imam ahmad musnad wani da musnad wani duka suna da yawa dai yace wa min azam al-masanid qadran wa aktharuha naf'an kenan shine wanne musnad imam mi ahmad فقد شهد له المحدثون قديما وحديثا بأنه أجمع كتب الستة وأوعاها لما يحتاج إليه المسلم في دينه في دينه ودنياه قال ابن كثير لا يوازي مسند أحمد كتاب مسند في كثرته وحسن سياقته kuna ji wannan yabo ne daga imamu ibn kathir wato musnad imamu ahmad malaman hadisi sun yi shaida akan cewa littafi ne kadiman wa hadithan akan littafi ne wanda ya tattara hadisai da yawa a ciki sannan ya tattara duka abubuwan da mutum yake bukata mutum musulmi yake bukata na addinin shi duniyan da na duniya sannan ibn kasir yake cewa ai baka gama ba muslim imam ahmad da wasu masani akan irin kyawun siyakin shi da ya yi da kuma irin naf'in da yake cikin wannan musulun kala hanbal hanbal muka ci shine ibn ammihi ko kuma ibn li'um na imam ahmad yace jama'a na abi jama'a na abi wa ana ana wa salih wa abdullahi fa qara alaina musnad wa ma sami'ahu ghayruna wa qala hadha al-kitab wa hadha al-kitab jama'atuhu min akthar min 700000 hadisan wa 50000 فما اختلف فيه المسلمون من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فارجعوا اليه فان وجدتموه والا فليس بحجه كنما magana da muka karanta intaha kalamu lakin qala zahabi magana zahabi wanda muka karanta wacce yace hadha qawlun minhu ala ala ghalib al-amri wa illa falana ahadithun qawiyya fi sahihayn wa sunan wal ajza ma hiya fi al-musnad wa qad zada fihi ibnuhu abdullah ziyadat laysat min riwayat abihi wa tu'rafu bi zawaid al-abd wa bi zawaid abd الله وزاد فيه أبو أيضا أبو بكر القطيعي الذي رواه عن عبد الله عن أبيه زيادة غير عبد الله وأبيه واتو عبد الله دم إمام أحمد يا زيادة وصحة السي أتكين مسند هي أكثر من زوائد عبد الله واتو أتكين مسند يا يا كار وسو hadisai wanda ake ce musu zawaid sannan kuma shi ma abubakar alkatiyu wato ya yi ziyada wasu amma dina akwai khilafi wajen malamai cewa ziyada shi alkatiyu cewa babu ziyada daman wasu hadisai ne na imam ahmad ko kuma na ruwaya shi abdullahi babu ziyada shi akwai khilafi wajen wajen malamai malam ya ce wa ya bulwa adadu a hadis musnad bin mukarrar nahawa 40000 haditha wato dubu arba'in hadisan da suke cikin musnad kamar musnad kamar yadda muka gani wa bi hadfil mukarrar ga magana ta dubu talatin kenan bi hadfil mukarrar ya zama dubu talatin ne amma dai da mukarrar su ne hadisai dubu arba'in arabun ulama fi ahadisin musnad wato ra'ayin malamai akan abin da ya sahi hadisai na wannan musnad yace talata ara yace na farko anna jami'a ma fihi min ahadith hujja wato dukkan hadisan da suke cikin musnad hujja ne wato zaka dauke su kai hujja da su tayyib na biyu suka ce anna fihi sahih wa da'if wal mawdu wa kad zakaru ibn al-jawzi fi al-mawdu'at 29 hadisa minhu wa zada al-iraqi alaiha 9 ahadith wa jama'a fi juz'in wato a ciki magana ta biyu akwai hadisai sahihai akwai da'ifai akwai mawdu'ai a magana ta biyu amma ibn al-jawzi yana da littafi wanda yake wanda ya samu shi al-mawdu'at ya ambata hadisi 29 daga cikin musnad imam ahmad cewa mawdu'ai ne a cikin 40 29 aka ce mawdu'ai ne amma iraki shi ma ya kara tara ya ce mawdu'ai ne an yi wani dan littafi dan karami a cikin su cewa wannan a cikin 40 din nan to wannan guda tara ko kuma guda kasa da hamsin su ne maudu'ai a cikin dubu arba'in tayyib ra'ayi na uku malamai suka ce anna fihi sahih anna fihi sahiha wa da'if alladhi yaqrubu min al-hasan wa laysa fihi mawdu'un wa qad dhahaba ilayhi ila hadha al-qawl shaykh al-islam ibn taymiyyah wa dhahabi wal hafiz ibn hajar wa suyuti wato a cikin hadisan musnad imam ahmad akwai sahihai da'if da da'ifai da kuma wanda suke hasan amma babu mawdu'i babu hadisi wanda yake maudu'i kuma wannan magana shekul islam ibn taimiyya da imam zahabi da ibn hajar da suwidi sun tayi akan ta cewa babu maudu'i a ciki 29 ma da aka ce a babu babu su ko kuma da wancan tara da 29 kenan nawa 38 to babu su kenan wannan shine malamai shekul islam da da zahabi da kuma ibn hajar suka tayi akan shi wa qala shekul islam shartu ahmad fi musnad aqwa min shart abi daud fi sunanihi wa qad rawa abu daud an rijalin a'rada anhum fi musnad wato sharadin imam ahmad a cikin musnad yace yahi sharadin abu daud a cikin sunan shi sannan kuma ya ya rawaito abu daud ya rawaito su hadisai da wani isnadi wanda imam ahmad ya kauce mishi bai dauko ba wannan rijalai wa karshen rata wa karshen rata ahmad bil musnad alla yarwi an ma'ruf an al ma'rufina bil kadhibi indahu wa in kana fi dhalika ma huwa da'if thumma zada alayhi ibn huwa abdullah wa abu bakr al qati'i ziyadatun dammat ilayhi wa fiha kathirun min al ahadith al mawdu'a fa dhanna man la ilma indahu anna dhalika min riwayati ahmad bin hanbal wato imamu shekul islam yake cewa a cikin imamu ahmad yana da cikin sharaɗin shi yace ba zai rawaito hadisi ba wanda yake an san wannan mutumin karya gare shi a wajen shi inda wannan makadaici ne ba zai rawaito hadisi ba amma can mun ce ai dan shi ya rawaito ya ƙara wasu hadisai a cikin musnad da kuma shi abubakar sun ƙara wasu to tana yiwa a ciki kenan an samu wasu da'ifai ko kuma wasu kazzabin sai kenan wanda bai da sani akan wannan ya ce ai a cikin musnad imam ahmad ne aka samu wannan kenan wannan shine jami'i da imam shaykhul islam ya gama akan abin da ya shahi maganar mawdu'ai a cikin wannan hadisin akan magana waccan ta su imam al-iraqi da kuma ibn al-jawzi a cikin mawdu'at da yayi magana kan shi tayyib alama akwai iska kuma ko mun ci gaba lokacin sallah tayyib sura tayyib wa bima dhakarahu shaykhul islam yatabayyana annahu yumkin tawfi mumkin التوفيق بين آراء الثلاثة فمن قال إن فيه صحيح وضعيف لا ينافي في القول بأن جميع ما فيه حجة لأن الضعيف إذا صار حسنا لغيره يكون حجة ومن قال إن فيه الموضوع حمل على ما في زيادات عبد الله بن أبي بكر جنان خلاصة مغانا شيخ الإسلام يا ربا wanda ya ce a cikin shi akwai hadisai wanda suke sahihai da da'ifai bai kore magana imamu ahmad da ya ce duka abin da yake cikin hujja ne saboda hadisi da'ifi muka ce idza ta'addada turquhu yana koma hasabi li ghairi kenan idan da'ifi ne suka zamanto sun karu wannan da da'ifi da da'ifi ya su karu ya zamanto an yi aiki da shi amma kuma magana kuma waccan wanda yace maudu wanda suka ce akwai maudu'ai to kuma wannan kuma ya hatamil akan ziyara ta shi dan shi abdullahi da kuma wancan abubakar malam yace wa karsan nafa al-hafiz ibn hajar kitaban sammahu al-qawl al-musaddad fi dhabb an al-musnad wato imam ibn hajar ya yi littafi ya samu shi wannan suna ذكر فيه أحاديث التي حكم العراقي عليها بالوضع وأضاف إليها 15 حديثا مما ذكره ابن الجوزي ثم أجاب عنها حديثا حديثا وعقب السيوطي عليه بما فاته مما ذكر مما ذكره ابن الجوزي وهي 14 حديثا في جزء سماه الذيل الممهد wato ibn hajar da ya zo ya dauki wannan ya yi littashi ibn misali ibn jauzi ya ce wannan hadisin maudu'i ne sai ya zo ya yi dirasar shi ya nuna cewa ba maudu'i ba ne akan dirasar shi kenan wannan shine kenan ya yi difa'i akan musnad na imamu ahmad shine ya sa mashi alƙawarin musaddad da zabi an musnad kenan sunan littafi akan wannan hada wa kartana wal ulama hada musnad bi tasanifin alayhi ma bayna mukhtasar lahu wa sharih wa mufassar wa murattab wa min ahasiniha al fath al rabbani li tartib al musnad imam ahmad bin hanbal al shaybani alladhi alafahu ahmad bin abdullah bin abd الرحمن البنائي او البناء الشهير بابن الساعاتي جعله سبعة أقسام أولها قسم التوحيد وأصول الدين وآخرها قسم القيامة وأهوال الآخرة ورتبه على الأبواب ترتيبا حسنا وأتمه بوضع بوضع شرح شرح عليه سماه بلوغ الأماني من أسرار الفتح الرباني وهو اسم مطابق لمسماه فإنه مفيد جدا من ناحيتين الحديث الحديثية والفقهية والحمد لله رب العالمين kenan wannan duka difa'i ne akai akan musnad imamu ahmad akan cewa wanda suka ce akwai hadisai mawdu'ai shine malamai suka allafa littattafai kuma suka mishi jeri wanda yake jeri kyakkyawa akan abin da ya shafi hadisai wanda suke cikin shi kenan wannan wannan tarjama ce wadda mana salih bin muhammad bin usaimin kuma ya kawo ya ce imamu ahmad gashi cikakken sunan shi wanda mun dauke shi tun cikin tadminin sunna da kuma sanar wafat a ƙarshe inda ya ce tuwufiya fi baghdad sanata mi'ataini wa wahid wa arba'ina min al-hijra an sab'atin wa sab'ina ama idan shekara nawa 77 imam ahmad yayi a rayuwar shi wa kad khallafa lil umma ilman kathira wato ya bar ma wa manhajan qawiyan rahimahullah ta'ala wa jazahu anil muslimina khair wato ya bar ma al umma ilimi mai yawa wanda kuma da manhaji wanda idan ka duba hatta da bangaren aqida imam ahmad yana daga taken da ake mishi imam ahlus sunna imam ahlus sunna da yana yayi gwagwarmaya da yawa da aƙidu wanda suke batila sosai kuma Allah subhanahu wataala ya ji kanshi Allah ya saka mishi da alkhairi in insha Allah kuma nan da zan tsaya sai abin da ya shafi adabu alim wal muta'allim fasali na gaba yanayin hissa mai zagwa insha Allah da fata abin da muke daidai a gaba mu da kuskure da muke amma ga fata mana subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk Thank you.